وصلى الله على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna cikin babu ma ya jibu min huludu wal gusluko babi mai bayanin abinda arwalla da wanka ke wajaba saboda shi abinda ke wajabtar da alwalla da abinda ke wajabtar da wanka to mun tsaya game da ɓoyewa kan zakari cikin farji ko to za mu ɗan koma baya kaɗan mu ɗauko yadda magana ka tahiya don nan ba gaɓata ba inda mun ka tsaya waya jibo ɗuhuru ga ya ce in kun gane baya waya jibo ɗuhuru wanka shine a ɗuhuru wanka yana waje ba mimma zakarna daga abin da mun ka ambata min khurujil ma'id dafiqi na fitar ruwa mai tunkudar juna wane ruwa ne ruwa mai tunkudar juna mani madalla wanka na wajaba saboda fitar mani lillazzati domin jin daɗi in mani ya fita ta hanyar jin daɗi to wanka ya zan wajibi ashe kenan in ya fita ba ta hanyar jin daɗi ba wanka bai zan wajibi ba kamar misali mutum ya ɗauki kaya masu nauyi mani ya fito mai ko ya yi aiki na wahala mani ya fito mai ko a yi mai duka matsananciyar duka hammani duk waɗannan suna sabubantar da fitar mani to duk wannan ba su wajabtar da wanka ba janaba ba ta tabbata ba saboda mi saboda ya fito ba ta hanyar jin daɗi ba don haka sharaɗi ne sai in mani ya fito ta hanyar jin daɗi to wannan yake wajabtar da wanka to yace wanka yana wajaba daga abin da munka ambata min khurujil ma'id dafiqi na fitowar ruwa mai tunkuɗa juna lillazati domin jin daɗi fi naumin cikin bacci mani ya fito au ya kazatin ko farke kamar mutum ya kwanta ya mafarki na jima'i to kaga in dai mani ya fito to janaba ta tabbata sai yayi wanka amma mutumin da ya yi mafarkin yana jima'i ya falka da sahi bai gama ni ga jiki ne bai gama ni ga tuwahi ne ba mani bai fito ba mai a hukunci ne janaba bar tabbata ba babu wanka gare shi na fatar kun fahimta min rajulin daga namiji mani ya fito a wurin ra'atin ko mace duk wanda mani ya fito mata hanyar jin daɗi namiji ne ko mace to janaba ta tabbata sai yayi wanka ina fatar kun fahimta to wannan abu na farko da ke wajabtar da wanka fitowar mani ta hanyar jin daɗi mun ji na farko ko a winƙita idamil haidati sai malamai sun kace alhaidati kuskure ne a winƙita idamil haidi haidi kawai ba sai an ce alhaidati ba hakan ga wanka na wajaba zai lisaho ma abin da ke wajabtar da wanka ko kuma yankewa jida haila injinan haili ya zuba ga mace to in ya ɗauke to wajibi ne sai ta yi wanka wankan haila jinin haila shine jini wanda ke fita ga farjin mace ba ta hanyar rashin lafiya ba ba saboda haihuwa ba in saboda haihuwa hito yana da suna jinin haihuwa ake kiransa to jinin haila jinin da ke fita ga gaban mace ba saboda rashin lafiya ba akwai mai fita ta rashin lafiya in ta rashin lafiya ne wannan kuma yana da suna istihada hukuncinsa daban jinin da ke zuba dai ga al'ada kowace mace da irin yadda Allah ya mata nata al'ada ba tsayayye al'ada gare su ba akwai wadda ga wata tana yin haila kusan sau biyu akwai wadda wata-wata take yin haila to suna fiyawa sannan akwai wadda wata uku-uku taka haila akwai wadda wata shidda shidda wata wata biyar biyar wata wata tara tara wata shekara shekara ta haila to irin wagga mai haila shekara shekara yan an ka sake ta mi'a iddata shekara uku dole sai ta yi tsalki uku wal mudallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurun matan da an ka saki za su yi jinkiri ga kawunansu ba tare da sun yi aure ba har tsarki uku don haka mai haila shekara shekara to a kula sai ta yi shekara uku mai haila wata tara tara sai ta yi wata tara tara guda uku wata ashirin da bakwai kenan kaga shekara biyu da wata uku mai haila wata shidda shidda shekara guda da rabi za ta yi mai haila wata uku uku wata tar kowace da ya danganta daga al'adarta in dai tana al'ada to da al'adar nan za ta kidanya iddarta ina fatar kun fahimta to jinin da ke fita ga gaban mace ba ta hanyar rashin lafiya ba kuma ba saboda haihuwa ba shi ake kira jinin haila masu haila annabi ya kasa su kashi biyu akwai wadda ta saba wadda yanzu ga al'adar ta zo mata ta farko sannan akwai wadda ta saba to ya za a bambanta tunda akwai jinin rashin lafiya akwai jinin haihuwa akwai jinin haila wanda ake kira jinin al'ada ya mace za ta iya bambanta jinin al'ada da sauran jinai ne musamman na rashin lafiya sai annabi ya bambanta mu wata da ta zo fatawa ya ce jinin haila jini ne ya mun kasan jini ja madallato jini ne ja wanda ya surka da baki shi ba ja ne jawar irin normal jini ba ya surka da baki don haka ja wanda ya surka da baki da hausa mi ake kiransa ja wanda ya surka da baki ja mai duhu me sunansa anta anta anta madalla anta hmm? ja wanda ya surka da baki ba ja jawar ba shi ake kira anta ai anta anta madalla tunda anta ba ja ta jawar ba in kun lura to to jinin haila jini na ja wanda ya surka da baki ba jini na jawar ba sannan yana da ƙazni to in mace na iya kiyaye waɗannan shi yasa annabi ya ce ta samu kaɗa in har ba ta iya bambanta ta samu kaɗa sai ta sa ga gabanta sai ta fitar da kaɗar ta gani jinin nan jajawar ne ko ya surka da baki ta sun sunata yana da ƙazni ko ko ordinary jini ɗaya ne in ta ga ya surka da ba ja ne jawar ba kuma yana da ƙazni to haila ce hanyoyin da za ta bambanta haila jinin haila da jinin rashin lafiya to yana nan yana zuba sai ta ga ya canza yanzu wannan mai anta ya ɗau yanzu wanda ke zuba jini na jawur to yanzu ya nuna kenan haila ta ɗauke wanga da ya rage na rashin lafiya ne full stop shi kenan hanyoyin da za a bambanta sannan na haila kuma ya fi ordinary jini kauri yana da ɗan kauri-kauri ina fatar kun fahimta to to shi ne ya ce a winke ƙa'idamil hailata haka wanka na ko kuma wanka na waje ba saboda fitowar mani ta hanyar jin daɗi ko daga namiji ko mace a winke ƙa'idamil hailata ko ku yankewar jinin haila sadda duk mace ta yi al'ada al'ada ta ta ɗauke to wajibi ta yi wanka to akwai hukunci hukuncin wanka da da yawan mata ba su sani ba ya kamata ku sanar da su wankan al'ada wankan ɗaukewar jinin haila yana da bambanci da na janaba tun da shi jinin haila jini ne na cuta Allah ya kira shi cuta wa yas'alunaka anil mahidi qul huwa adhan suna tambayar ka daga jinin da ke zuba ko ko daga nan inda suke haila ka ce musu cuta ne jinin cuta shi yasa sai Allah ya ce fa atazilun nisaa fil mahidi wala taqrabuhunna ku nisanci mata lokacin da suke haila ko ko nan inda suka haila kak ku kusance su da saduwa hatta ya dahurna sai sun tsalkaka fa idza ta daharna in sun yi tsalki fatuhunna min haythu amarakumullah ku zo musu ta inda Allah ya umarni ta gaba kenan ka abi ta baya ina fatar kun fahimta to tunda jinin na cuta ne kuma yana da kazini to wanka ɗaya baya isa shi yasa kake jin wasu mata suna kazini saboda ba su iya wankan haila ba sai annabi ya ce in haila mace ta ɗauke to sai ta ta kama ruwa in ta kama ruwa sai ta samu kaɗa ta sa mata turare duk ta shafi farjin nan me hikimar sa kaɗa da turare saboda gusar da ƙaznin to sannan sai ta ta ta wankan ta na haila to in ta zo wankan haila kuma wajibi ne sai ta kwanci gashin kanta tunda kaga haila shi ba kullun janaba tana iya samuwa kullun saɓanin haila amma ga wankan janaba ba sai ta kwanci gashin kanta ba amma shi wankan haila wajibi ne wadda duk za haila ta ɗauke ma sai ta kwanci gashin kanta ta yi wanka sannan ta koma kitso kaga da yawan mata ba san da haka nan ba to sai kun sanar da su sannan da yawa ba san da wagga hikima ta manzon Allah ta sa ta samu kaɗa ta samu turare ta goge farjinta ba saboda gusar da ƙandu ba san da shi ba duk annabi ya zo da shi to au awil istihada ko ko ɗaukewar jinin haila cikin abubuwan da ke wajabtar da wanka ɗaukewar jinin istihada istihada shine jinin rashin lafiya shi ko jini ne da ke zuba ga wasu mata ba saboda haila ba ba saboda haihuwa ba duk jinin da ke zuba ba lokacin haila ba lokacin haihuwa ba to shi a jinin rashin lafiya shi baya da hukunci ya yi ta zuba annabi ya haɗi ya ce wata jijiya ce ga maran mace shaidan ke shudanta sai ta rinka zuba da wannan jini don haka jinin rashin lafiya bai hana sallah bai hana azumi bai hana saduwar miji ina fatar kun fahimta to sai mai risala nan khata'an sai ya kawo cikin abin da ke wajabtar da wanka gaskiya ne jinin istihala na wajabtar da wanka ko alama mustahabbi ne in ya dauke ta yi wanka ba wajibi ba tunda shi bai da hukunci ina fatar kun fahimta awin nifasi ko kuma haihuwa asalin kalmar annifas lugatan alwilada haihuwa ba shi jinin ba haihuwa ita ce annifas annufasa mace wadda ta haihu ina fatar kun fahimta to sai an ka are shi akan ista akan aro sai an ka ba shi jinin da ke zuba bayan an haihu to hakan ga wanka na wajaba saboda ɗaukewar jinin haihuwa in mace ta haihu jini ya zuba gare ta a sai mallamai sun kace to ashe kenan tunda annifasi ba jini ake annifasi ba ga asali haihuwa ashe kenan in mace ta haihu jini ya zuba ko bai zuba ba sababi ya haihuwa sai ta yi wanka daɗa in jini ya zuba to sai ta jira jinin ya ɗauke in ya ɗauke sai ta ta yi wanka to menene tsololo kwanakin jinin haihuwa za mu ji su da jinin haila da na jinin haihuwa to waɗannan duk suna cikin abin da ke wajabtar da wanka fitowar mani ta hanyar jin daɗi ɗaukewar jinin haila da jinin istihada mun ce shi ba wajibi ba ne awon nufas koko jinin haihuwa au bi magibil hashafati ko kuma saboda ɓoyewa kan zakari hashafa ba zakari ba kan zakarin kan nan bakin inda ake wanzami ke yankewa in an ka zuwa yaro kaciya shine kan shine hashafa hakan ga wanka na wajaba saboda boyewa kan zakari fil farji cikin farji in an ka ce farji kafa duk wata kafa na namiji ne ko na mace ne na mutum ne ko na dabba tunda akwai masu hada da dabbobi ko sannan akwai masu hada da maza to sanda dukkan zakarin mutum baligi ya boye cikin wata kafa to shikenan wanka ya zan waje ba ta tabbata wanka ya zan wajibi wa illam yanzil koda bai yi inzali ba me inzali koda bai fitar da mai koda mani bai hito ba kamar kila refin ya zoyi ba ba saduwa ce ta shari'a ba ya sadu da ita kenan kan zakari ya boye sai an ka tasai sai ga wasu to sai ya tashi to wajibi dai ne sai yayi wanka janaba ta tabbata ina fatar kun fahimta to to nan mun ka tsaya shekaran jiya ko madalla to waɗannan su ne abubuwan da ke wajabtar da wanka yanzu mun ji abu nawa hitowar mani ta hanyar jin daɗi ɗaukewar jinin haila da jinin haihuwa da ɓoyewar kan zakari cikin kafa da zaran kan zakari ya ɓoye cikin kafa ko wace iri to janaba ta tabbata sai an yi wanka to shi ɓoyewar kan zakari cikin farji yana da hukunci-hukunci da nan rataya gare shi to suna zai kawo wannan ya ce wa magibul hashafata ɓoyewa kan zakari fil farji cikin farji yujibul gusla yana wajabtar da wanka kamar yadda ya faɗi baya ko daga cikin abubuwan da yake wajabtar da yana wajabtar da wanka duk wanda kan zakarinsa ya ɓoye cikin wata kafa kafan nan ta namiji ce ko ta mace ta mutum ce ko ta dabba in dai kan zakarinka ya ɓoye cikin kafa to wanka janaba ta tabbata wanka ya zama wajibi ɗaya wa yujibul hadda yana wajabtar da haddi na zina ko liwaɗi in ya zan kafan nan ba ta halal bace in ta mace ce kaga kayi zina to kakkace ai ban shige duka ba in dai kan zakari ya boye to janaba ta zina ta tabbata yana wajabtar da ai ma haddi wa yujibus sadaqa yana wajabtar da sadaki in ka in an ka daura ma aure da mace an sa sadaki dubu goma an daura aure saboda ana ɗaura aure kafin ta tare kacce ke nasa keke na fasa yanzu mi a hukuncinta ta ci rabin sadaki sababi ya ɗaura aure ta ci rabi yawan sai ta maidan ma rabi sai in kai kacce ka yahe mata ko ita ce ta yahe ma amma duk mutum da an ka ɗaura ma aure da ita ta ci rabin sadaki to in kun ka sadu saduwar da kan zakarinka ya ɓoye cikin al'aurarta shikenan ta ci sadakinta duka kakka ce to ai ni ban yi da shigewa ba babu ruwanmu ka ne ko ko mallan nasiru to da zaran kan nan ya shige cikin al'aurata to ta ci sadaki ya wajabtar da sadaki wa yuhassinu zawjaini kuma yana sanya ma'aurata biyu su zan muhsinai muhsini kun san muhsini ko wanda yayi aure ya zan katangantacce akwai hukunci hukuncin muhsini saurayi wanda bai taba aure ba baligi in yayi zina me hukuncin sa bulala ɗari amma in ya zan muhsini me hukuncin sa sai a jefe shi hayya mutu kaga ihsani kenan namiji da mace to to shine an ka ce ihsanin nan ba da daura ma aure ka zama husni ba sai sai ka sadu da ita to saduwan nan koda kan zakari ya boye shikenan kun zama muhsinai da kai da ita don haka in kun kai zina yanzu sai jifa eh hukunci na nawa kenan yujibul gusla yujibul hadda yujibul sadaki wa yuhassinu zawjayn yana katangantar da ma'aurata biyu zan muhsinai wa yuhillul mudallaqa kuma boyewar kan zakari cikin farji yana halattar da wanda an ka saki thalathan saki uku lillazi dallaqa haga wanda ya sake ta fa in dallaqa fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairahu bayan an yi saki biyu to in ya koma sakinta na uku to ba ta koma halatta gare sai ta auri wani miji wanda ba shi ba annabi cikin bayanin da ya sallallahu alaihi wasallam yace kuma shi wanga sabon miji ya dandani zuma ta dandani tashi ma'ana su sadu da juna to saduwan nan duk wanda an ka saki saki uku ba ta koma halatta ga wanda ya sake sai sai ta auri wani miji to wanga sabon miji da ta aura kuma dole sai ya sadu da ita saduwa koda kan zakari na ya shige cikin al'aurarta ya sake ta wannan ya halatta wancan da ya sake saki uku ya maishe ta amma in ta yi aure ɗari ba a sadu da ita ba har yanzu ba ta halatta ga wanda ya sake saki uku ba ina fatar kun fahimta shi ne ma'anar wayo hillul muɗallakata talatan kuma ɓoyewa kan zakari cikin farji yana halattar da wanda an ka saki saki uku lillazi ɗallaka haga wanda ya sake ta da yake nan ko wayo sidul hajji kuma yana ɓata hajji daga cikin abin da ke ɓata hajji jima'i to jima'in nan koda na shigewa kan zakari hajji ya ɓaci matuƙai ya abku ne gabanin a yi tsayo arfa a yi ɗawaful ifada amma bayan ɗawaful ifada don rukunna sun ƙare in yayi saduwa wannan hajji ne bai ɓaci ba wayo su da saumi kuma yana ɓata azumi jima'i yana cikin mufsidatis saumi ko to koda da ɓoyewa kan zakari da zaran kan zakari ya ɓoye shi kenan azumi ya ɓaci wai zara atul mar'atul qassatal bayda to shi kenan yanzu mun ƙari hukuncin ɓoyewar kan zakari cikin farji don haka sai mu ƙidan ya kahin mu ce hukunci hukunci na wannan rataye ga ɓoyewar kan zakari cikin farji bakwai na farko yujibul gusula yujibul sadaka yujibul hadda yujibul sadaka yuhassinu zawjaini wa yuhillul mudallaqata thalathan lilladhi dallaqaha wa yufsidul hajja wa yufsidus sawma kaga abubuwa bakwai don haka ran da za a yi muku jarabawa tana cikin abin da za abubuwa nawa ɓoyewar kan zakari ke wajabtawa abubuwa bakwai to kawo hudu da cikinsu ba haka aka jarabawa ba madalla abubuwa nawa ne to kawo hudu da cikinsu ko kawo biyar ko kawo uku da cikinsu haka ake jarabawa ran da an ka tashi in ka faɗi bulala to mu komo ga hukuncin haila ba daukewar jinin haila na cikin abin da ke wajabtar da wanka ba to yanzu an dawo mu hukuncin haila yace wa idza ra'atil mar'atu in mace ta ga alqassatal bayda qassafara abinda a qassafara wasu ruwa ne ke fita ga gabanta bayan daukewa haila wasu wasu ruwa farare ko ta daharat to sai ta ta wanka a duhur wanka kenan ɗaukewa haila yana da alamomi biyu to duk ga zai kawo su alama ta farko fitowa ƙasatul bai da ƙasa fara wasu ruwa farare da ke fita gabanta duk mace mai al'ada me ke fita gabanta jini kuma mun san wanda jini yake ja wanda ya surka da baki to sai ta ga wasu ruwa farare na hitan mata to waɗannan ruwa alama cewa al'ada ta ɗauke da zarar ruwan nan sun fito mai risala ce kar ta tsaya jiran kwamitin ɗaya ta yi wanka hailata ta ɗauke kun ji wannan waka zalika hakan ga idara atil jufufa in ta ga bushewar farji duk inda tun da jini ruwa ne duk inda jini ke zuba kaga farji yana nan danye ko to sai ta ga farjin ya bushe to bushewar farji alama haila ta dauki wadda duk ta gani cikin biyun ga duk alamomi ko ta ga fitar farin ruwan ko ta ga bushewar farji to alama haila ta dauki sai ta yi wanka ko waka zalika idza ra'atil jufu haka in ta ga bushewar farji daharat sai sai ta yi wanka makana hanan take ba sai ta tsaya jiran wani abu ba ra'athu ta gan shi ba da yawamin bayan yini guda da zubar jina awa yaumai ko yini biyu au sa'atin ko ma sa'a guda kenan la hadda li aqallil haidi haila ba ta da mafi karanci mafi karancinta durab guda na jini ya dago haila ce ina fatar kun fahimta in sa'a guda ya zuba tagga farin ruwa ya biyo ko tagga bushewar farji ya nuna ya ɗauke in kwana guda in kwana biyu ya yi sadda duk dai tagga ɗaya da cikin alamomin gab ko bushewar farji ko ruwan nan farfaru da ke hita ƙasar tulbaira shi ke na haila ta ɗauke zai ta yi wanka ina fatar kun fahimta sun masannan in awa da hadamu in jini ya sake dawo mata aura asufuratan ko ko tagga fatsi-fatsi au kudratan ko anta-anta tarkatis salata to sai ta bar sallah alama haila ta dawo kenan domin akwai wanda haila kewa wasa menene wasa haila ta taho ta ɗauke ta taho ta ɗauke ta taho ta ɗauke to macin da haila kewa wasa ni a hukuncinta sai ta haɗa kwanukan da kamar misali mace tana idda ba da haila take idda ba to sai yau jini ya taho mata kwana guda kwana biyu ya ɗauke kwana guda kwana biyu ya sake dawowa katta ce wagga jini na biyu kenan a'a in dai tsakaninsu bai kai kwana takwas zuwa goma ba tsakanin haila kwanaki da wagga to ya nuna cikin waccan ta taho ya isuwa kamar haila ta taho mata ta yi 'yan kwanaki sai ta ɗauke bayan 'yan kwanaki kalilan kuma abinda ba kai kwana takwas zuwa goma ba kuma sai ya sake da to cikin waccan ta ba wata haila ce sabuwa ba amma in kwanukan da a tsakanin haila kwanaki da wagga ya kai takwas zuwa goma to za ta ɗauki wagga da ta dawo haila ce sabuwa muna tare? to thumma in awa da hadamun sannan in jini ya sake dawo mata aura asufratan koko tagga fatsi-fatsi ruwa mai ɗoruwa-ɗoruwa rawaya-rawaya auku da ratan ko tagga anta-anta jini mai ja shi ne an ta'anta ko to tarkata sula sai ta bar sallah ya nuna a hailata ta sake dawowa thumma idan qata an hasanna in ya koma yankewa gare ta iktisala sai ta yi wanka sallar ta yi sallah walakin zalika kulluhu sai dai wannan dukka ne da jinin kwanaki da wanga da ya dawo kadamin wahidan kamar jini guda ne fil iddata ga mai idda wal istibra'i da istibra'i katta ce ta kwanaki haila guda wanga da ta dawo yau haila ta biyu kenan a'a hadawa za ta yi matsayin haila guda hatta yabu da ma bainar da mai sai in ya zan abin da ke tsakanin jine nan biyu na shekaran jiya da wanga da ya dawo an samu nisan mithla samaniyata ayyamin kwatancin kwana takwas au ashiratin ko kwana goma tsakanin jinin kwanaki da na yanzu an samu kwana takwas zuwa goma to wannan sai ta ɗauki wannan faya kunu haidan mota nafan sai wagga da ta dawo yau sai ya zan hailace sabuwa ina fatar kun fahimta in an samu interval tsakanin jinin kwanaki da na yau kamar kwana takwas zuwa goma to wanga da ya dawo ya zan sabuwa haila amma in ba su kai ba kwana uku kwana hudu kwana biyar kwana shida kwana bakwai a tsakanin na kwanaki to za ta ɗauka duk haila guda ce sai ta haɗa kwanukan wancan da wanga wa manta ma da bai haddama duk wanda jini ya doge gare ta jini ne ya zo ya yi ta zuba haila ba tana da iyakar kwanuka ba menene tsololo kwanakin haila kwana goma sha biyar no circumstance haila ke wuce kwana goma sha biyar to sai mace jini ya zo mata kwana ɗaya kwana biyu kwana goma sha ɗaya sha biyu sha uku sha hudu sha biyar rike ɗaukewa to ya nuna kenan saura ba haila ta ba jinin rashin lafiya ne ta diba shi da kyau ta gani za ta ga kalatai ja ne jawur tsararroka kuma bai da ƙazni irin na haila jinin rashin lafiya kenan on no circumstance haila ke wuce kwana goma sha biyar kun fahimta duk abin da ya wuce kwana goma sha biyar ya tashi da haila ya zan rashin lafiya shi ko jinin rashin lafiya komi bai hana haka mai yadda ni ce muku ana sallah ana azumi ana saduwa da miji ya ce wa manta ma da bi haddam wadda jini ya doge gare ta balagat hamsa ta ashar yawan manto sai ta kai kwana goma sha biyar ta zanna cikin jinin har kwana goma sha biyar sun mahiya sannan ita mustahadatun to ta zan mai istihada mai jinin rashin lafiya amma da sharaɗi kamar yadda hadisai sun ka nuna wadda za ta zauna kwana goma sha biyar wadda yanzu ga jinin ya zo mata sabuwa ba taɓa haila ba ko yanzu jini ya fara zo mata yanzu ta fara haila to sai ta kidanya yana nan yana zuba har kwana goma sha biyar bai ɗauke ba to da zaran kwana goma sha biyar sun ka cika ko ya ɗauke ko ya ɗauke ta yi wanka sauran jini ya zanna rashin lafiya amma wadda ta saba al'ada mu'tada ta saba to ita mi a hukuncinta kwanukan nan da ta saba nawa al'ada ya zo wata duk sati guda ta kai wata duk sati guda su a kwanukan al'adar ta misali to sai wanga wata sai ya zo ya yi sati guda ƙi ɗaukewa to ita ba za ta ƙara ko kwana guda ba da zaran ta yi satin nan guda da ta saba ta ta ɗaya ta yi wanka saurin jini ya zunar rashin lafiya ita ba za ta zauna har ta kai kwana goma sha biyar ba amma ga hadisai ga sunna amma ga mazabar malikiya sun kace za ta ƙara kwana uku uku uku har ta kai kwana goma sha biyar to in ta cika kwana goma sha biyar sannan ta zama rashin lashi annai bai ce ta ƙara kwana ko guda ba mata kuma da yawa ba mace guda ba biyu ba uku ba mun karanto cikin bulugul marayu mun karanto cikin bukhari mun karanto cikin abu da da muslim da sauransu kun gani babu mace guda da annabi ya ce mata ƙara kwana guda bisa ga kwanukan da ta saba na al'ada don haka shi a hukuncin mata akwai wadda yanzu ta fara akwai wadda ta saba wadda ta saba sai ta yi hukunci da kwanukan al'ada ta kahin ya zama mata matsala to yanzu akwai abin da ke sa ƙarin rikicewar jini ƙwayoyin gana family planning da suke sha ta jini ya rikice na fatar kun fahimta to yanzu wadda ta saba al'ada sai ta yi amfani da maganin family planning jini ya rikice mata mi a hukuncinta sai ta ƙidanya kwanukan da ta saba sauran jini ya zanna family planning mm. ta saba kwana uku ta saba kowane wata to saboda magungunan gada ta kasha na kayyade iyali ko hana haihuwa ko kaza ko kaza sai jini ya rikice shikenan sai wata duk ta kidan kwanan nan uku da ta saba saura na rashin lafiya ne na fatar kun fahimta to yace thumma sannan bayan ta kai kwana goma sha biyar to hiya mustahadatu ita mai istihada ce jirgin rashin lafiya ta dada har za ta yi wanka wata sumu za ta yi azumi wata salli za ta yi sallah wa ya ti ha zauji hamijinta yana iya zo mata in yana so jinin rashin lafiya baya hana komi wa idan qada adamun nufasa ito wannan jinin haila kenan to sai jinin biki jinin haihuwa wa idan qada adamun nufasa don haka ga mai risala menene tsololo kwanukan jinin haila kwana goma sha biyar gawa ga wadda ta fara haila yanzu amma wadda ta saba haila menene tsololuwar kwanukan ta ga sunna kwanukan al'adarta ba za ta mai lahalari da ya ce ta yi karan kwana uku uku har ta kai sha biyar wannan ra'ayi ne ne Allah ya gafarta mishi ga sunnar annabi fatawoyin da annabi yawa mata babu macin da annabi ya ce mata kara ko kwana guda sallallahu alaihi wasallam to sai jinin haihuwa wa idan qata damun nufasa in jinin mace mai haihuwa ya yanke mace ta haihu jini ya zuba ba shine jinin haihuwa ba jinin nan yana hana sallah yana hana azumi yana hana saduwa da miji to in jinin mai haihuwa ya yanke wa in kana qurbal wilada koda ya kasance kusan haihuwa ta haihu yau jini ya zuba yau ɗin kuma ya ɗauke ko kwana guda bai ba shi da qurbal wilada ko ko gobe ko ban da gobe kaga qurbul wilada to sanda duk jinin mai haihuwa ya dauke ko da kusan haihuwa ne iktisalat ta yawanka wasallat ta ci gaba da sallah dama shi jinin shi ka hana ibada to da zaran ya dauke in ranar da ta haihu ne ya dauke sai ta yawanka ta ci gaba da ibada wa in ta ma da bi haddamu amma in jini ya doge gare ta ta haihu jini ya ci gaba da zuba bai dauke ba jallasa za ta zauna 60 lailatan dare 60 ga mazabar malikiya amma ga sunnar annabi tsololuwa kwanukan mai jinin haihuwa kwana 40 ita ce fatawar manzon Allah ta ƙarshe da farko an yi hukuncin 60 amma daga baya annabi ya mai da mushi 40 don haka tsololuwa kwanukan jinin haihuwa kwana 40 da zaran ta yi kwana arba'in ta yi wanka ta ci gaba da ibada sauran jini ya zanna rashin lafiya sun maktasalla sannan sai ta yi wanka wa kanin mustahadatan ta zama istihada jinin rashin lafiya tusalli tana sallah wata sumu tana azumi wa tuɗau kuma ana saduwa da ita mijin tana takinta ji kenan to kun ji abubuwan da ke wajibtar da wanka da aron lako to Allah ya sa muna albarka gare su to sai a daddaka babu daharatil ma'i tsarkin ruwa da tufahi da wurin da za a sallah to haka dai to madalla hmm alaikum assalamu wa rahmatullah hmm wanda ba na shawa to tuna ana jaraba to anxiety ta jarabawa man cewa ni in kawo shi duk yana cikin abin da ke sa to dama shi fitan mani yana ciki ai kai ku a irin wanga ba sai an yi tambaya ba duk abin da uh, mai magana zai ka abin da ke iya halarto mai sai ya mance da saura sai ka ɗauka wa ma'ila zalika jarabawa anxiety na jarabawa yana sa fitan mani mm. ko shari'a tana fuskantar kotu yau za a yi ma judgment ka tsaya cikin accuse box alƙali ya taho ya zanna sai mani ya hito ma saboda anxiety duk yana sa hito to kaga wannan duk ba shawa ba ce ya kaka wanke inda ya taba kawai amma ba janaba ba tabbata ba janaba ba ta sai in ya hito ta fuskar shawa Mm. Da- in halke in cikin bacci Mm. in ga namiji in ga mace in ga dabba shikenan sai me kuma eh
rikicewa misali al'ada ɗin wani lokaci da kamar yanayin rayuwa in ya canza sai ya ga a ce ya kan rikice ne ko da ba irin na maganin da family planning
Mm. ba dai ta- ga kwanukan da ta saba yi ba to sai da duyar rikice in sababiyyar magani in sababiyyar rayuwa in sababiyyar rashin lafiya da ya shigo ta in sababiyyar mi za ta yi aiki da kwanukan nan da ta saba yi Mm. kwanukan da ta saba yi kahin ya rikice mata to su za ta kidan yawa fatawoyin annabi suna nan ga mata da yawa da yawa fatawa ba wanda ya ce mata ƙara kwana uku har ta cika kwana goma sha biyar shi kwana goma sha biyar ana la'akari ne da wadda yanzu ga ya fara zo mata to in bai ɗauke ba ta zanna har kwana goma sha biyar amma wadda ta saba to kwanukan da ta saba al'ada to su a kwanukanta saura ya zanna rashin lafiya rashin lafiya tana iya zama natural tana iya zama artificial artificial sababiyan magunguna ko wasu abubuwa da take amfani ko hakin mai yadda take amfani da su duk suna yarkice sannan yana iya zama rashin lafiya ce Allah ya jarabce ta da ita sannan yana iya za su babiya jinnu tunda annabi ya faɗi yace wata wata jijiya ce ga maran mace shi ɗan kashuri kamar mace sai kishiyarta ta kai ta inda boka sai a yi mata magani jini ya ci gaba da zuba ta yi ta batunta ya ci gaba da zuba bai hana komi wannan tun na rashin lahiya na ta ci gaba da sallar ta ci gaba da azumin ta mijinta ya ci gaba da saduwa ta yi ta haihuwa dama don kar ta haihuwa na an kasa koma jinin ko to su- wannan na rashin lahiya na kaji ko kuma mace ta ce ba ta son miji kila ta hita ko ya bide ta sai ya sako mata jini duk wannan bai hana komi kuma an ka ce rashin lahiya ba zuwa aka bi dan magani ba iyaka maganin aljannu ɗaya za ta bida don asali jin alshedan nake shurin jijiyar ta zo don haka ta ci gaba da azkar da ambaton Allah da karatun Qur'ani Z- shedan zai ta yaba ta wuri sai sai jin ya tsaya kar ta wahal da kanta mm to haka mace in tana da jinnu za za ta yi fama da wannan matsalar babu abin tadda hankali ta ci gaba da ibadar ta ɗaya kuma ta ci gaba da saduwa da mijinta na rashin lafiya ne bai hana komi ta sai mi Mm. to madalla jiya an rantsar da su abdulhakim matsayin likitoci dokta don haka yanzu ba abdulhakim na ba dokta abdulhakim aka cewa jiya sai ku yi mai fata alheri Allah shi amfanar da su su ci amfanin karatun da sun kai karatun likitanci sabis na ga humanity a yi a samu 'yan kuɗi sannan kuma a taimaka ma al'umma annabi sallallahu Allah ya ce wa man ahayaha faka annama ahayan nasu jami'a wanda ya sababiyar rayuwa rayuwa guda kamar ya rayar da mutanen duniya duka don haka ba sai patient ɗinka ba in kana asibiti kana aiki da zaran kaga wanda ya kamata ka taimaka taimaka mai don Allah sadda duk ka tsamin rayuwa daga halaka Allah zai baka lada Mm, kwarai ku to suna daga cikin kuma abin da ko kai don Allah ko zuciyarka ta bushe don za ka iskan mu wasu zukatansu sun bushe abubuwa na rashin imani to kaga waɗannan kan mutum ya sa kai ne ga wannan mu nemi addu'a Allah ya sa mai albarka ga karatun da yayi Allah ya sa su ci amfani nayi al'umma ta ci amfanin karatun musulunci ya ci amfanin karatun assalamu alaikum wa rahmatullahi